الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لوح تسعني بها في دائرة عنايتي ونفعت مسلم ترفعني بها إلى سماء جبرك وآيتي وارفق نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين والشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan majalisi mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfanar da mu duniyarmu da lahira musamman ma abin da yake da alaka na sanin ma'anoni na alkur'ani yau hudu ga watan ramadana hijira dubu biyu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin haram ma ya ja mana aya 31 zuwa 32 a cikin suratul ankabut inda Allah subhanahu wataala yake cewa walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين معنى wannan ayan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kissanta mana abin da ya faru tsakanin annabi Lutu da annabi da mutanen garinsa annabi lutu alaihi salatu wassalam yanzu ya roki Allah subhanahu wataala da ya magance masa wa'annan mutane da suke aikata aika aika to wa'annan mutane tunda yanzu Allah ya annabi lutu ya roki Allah to yanzu Allah ya ansa addu'ansa na za a halakar da wa'annan mutane to ɗan sakon da Allah ya aiko ba mutane bane mala'iku ne to kafin su tafi akwai aikin da za su fara yi tukunna za su sauka fara yin bishara wurin malamin annabi ludu wanda yake shine annabi ibrahim wanda a baya can ka karanta fa amana lahu ludu sai annabi ludu yayi imani da annabi ibrahim to yanzu kafin su je su halakar da wayancan mutanen sai sun fara zuwa wurin malamin annabi ludu wanda yake shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine ayat ce walamma ja'a rusna ibrahim bushra yayin da bishara ta zo wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ta bakin mala'ikunmu na cewa yanzu zai samu haihuwa kuma sannan a ƙara gaya musu cewa za a halakar da mutanen wancan alƙaryar mutanen garin annabi Lutu wanda yake su ne ake kiransa suna Sodom ya ce za a halakar da su inna alaha kanu zalimi me yasa za a halakar da su suka ce inna ahlaha kanu zalimi domin mutanen nan da ke cikin wannan garin sun zamanto wane sun zamanto azzalimai annabi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan labari tabbas ya faranta masa rai na cewa a a yanzu za a halakar da wayannan mutanen ko da ke ba shi bane abin da ya fara burge shi ko ya masa daɗi abin da ya burge shi ya masa daɗi shine tsarin haihuwa da zai samu yanzu domin ya riga ya samu haihuwarsa na farko wanda shi ne annabi Ismail ta hannun wancan mata na na Hajar. To yanzu wannan mata za ta biyu ita ma za ta haihu, za ta haifa yaro wanda za a samu yaron suna Ishaq. To ita kuma wannan mata za ta haifa Ishakan nan ita ne ta daɗe ta daɗe ta daɗe ba ta haihu nan ba wanda har ita ne aka bata wannan kuyanga da aka bata wannan kuyanga ita kuma ta baiwa mijinta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to cewa da suka yi kuma inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu za mu halakar da mutanen wancan alqarya wanda yake ita ce karya ta Sodom to wannan sai kuma ya daga masa hankali nan da nan sai ya ce inna fi haluqa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam sai ya ce inna fi haluqa ai a cikin wannan garin da kuke so ku halakar akwai ko wani bawan Allah ana kiransa da suna annabi lut suka ce nan ma wani man fiha ai mu mun san wa'inda suke cikin wannan kayan mun san su wane ne sai shi ku tsaya yanzu kuna ganin idan a cikin gari kamar yadda maulan musa ibrahim bin nasir radiyallahu ta'ala anhu ya kawo a littafin sa ko a littafin da littafin tafsiri nasa wanda aka san san suna fi riyali tafsir cewa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya tambaye mala'ikun ne yace yanzu kuna ganin idan a gari ko a ƙauyen akwai mutane wanda suke muminai ne sun kai ɗari uku za ku halakar da su sun suka ce sai ce to shikenan idan a garin akwai mutane wanda suka yi imani da Allah wanda sun kai mutane arba'in za ku halakar da su suka ce a ya ce to shi kenan idan a garin akwai mutane da suka yi imani da Allah da sun kai mutane goma za ku halakar da su suka ce a sai ce to yanzu idan a garin akwai mutane wanda suka yi imani da Allah wanda ko da mutum ɗaya ne kwara ɗaya ya yi imani da Allah za a halakar da shi za a halakar da garin suka ce a sai shi ina shi hannu to a garin akwai wani mutum yana nan ana kiran shi suna lutu sauran tafsiri Allah ya saka musu alheri su cewa suka yi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce shin kuna ganin yanzu idan a garin nan akwai gida guda goma wanda mutanen gidan nan sun yi imani da Allah za a halakar da garin suka ce a suka ce to in akwai gida biyar ba gida biyar gidaje biyar wanda mutane suka yi imani da Allah a cikin gidajen za a halakar suka ce a ya ce to hudu ba aka ce a ya ce uku ba aka ce a biyu ba aka ce a ya ce to ɗaya ba sai aka ce ai ban da annabi rubin nan to ai babu wani wanda ya yi imani to wannan abu sai kuma ya ba annabi ibrahim bakin ciki cewa duk garin nan babu wani wanda ya yi imani da Allah sai annabi rubin nan shi shi kadai da shi da iyalansa ko ko shi kaɗai kamar yadda wasu malaman tafsiri suka tafi wannan abin sai masa abin nan suka ce masa nahnu a'lamu bimman fiha mun fi ka sanin ko inda ma suke cikin garin nan lanunajjannahu shi annabi lutu ne da kake ta kokarin karewa cewa ai yana cikin garin nan lanunajjannahu za mu tsiratar da shi wa ahlahu da iyalansa illam ra'atahu to kaga nan wurin da aka samu bambanci mutane suke cewa shi kaɗai ne ya imani sai wasu malamai suka ce to ai nan wurin kuma an ce wa ahlahu da iyalan sa wanda suka imani da shi kenan ana magana kan wa'annan yaran nasa guda biyu mata wanda muka kawo kissa cewa yanzu kissan nan ta zo a Qur'ani haka ta zo a cikin littafin Bible ma sai dai kawai su sun yi kare-kare wanda yake na ƙarya ne cewa wai annabi Nuhu alaihi salatu wasallam yana da yara mata guda biyu wa'annan yara mata guda biyu wai har sun sa mata wai kayan maye ya sha kayan mayen nan wai ayi afka musu kaga wannan ai sako ne wannan auka ne to wayannan yara mata guda biyun kaga su ne ahlahu ke nan yanzu nunajjinin wa ahlahu in lam ra'atu kawai wanda ba za mu tsayar ba annabi Ibrahim ka san ka ji ka sani matar shi in lam ra'atu kanat min al-ghabirin wannan matar ita ce in lam ra'atu kanat min al-ghabirin sai dai banda wannan matar tasa da aka kiranta da suna wa'ila ita ba za mu ba za mu ba za mu bata za mu halakar da ita to annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ya faɗa wannan sai mala'iku suka gaya masa haka to shi annabi Ibrahim kuma sai ya ta jahiliya cewa ya za a ce garin da akwai mutum kwana ɗaya ya yi imani da Allah shi duk da haka za a halaka sai suka ce masa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a wancan suran cewa yujadilna fi qaumi lut annabi ibrahim sai ya zamanto yana jayayya da mu kan mutanen annabi nuhu inna ibrahim la halimun awwahu mubi sai mala'iku suka ce masa ya ibrahim a'rid an hada ya kai annabin allah annabi ibrahim a'rid an hada kauce akan wannan kyale su kawai innahu mene qad jaa amru rabbik ai al'amarin ubangijinka ya riga ya tabbata a kansu innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghayra mardud wannan fa azaba ce za ta riske su azaba ce za ta riske su wanda wannan azaban babu wani abu ne sai koma da ita kaga dan uwana sai kallon da sauraron mu idan Allah subhanahu wataala ya hukunta abu zai faru to babu wani abu wanda zai tura wannan abu kaga kalil ba daɗi ba zai iya ture shi ba kalil mai zance da Allah wanda yake shine Annabi Musa ba zai iya canza wannan abun ba walal hadid haka nan shi masoyi wanda yake shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ba zai canza wannan abun ba walal hadid shi ma ba zai canza wannan abun ba an gani ko to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya turo duk aka abin da zai zo kwalwan mutum shine ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu abinda ke mayar da ke tura kaddara sai wane sai addu'a babu abin da ke tura kaddara sai addu'a gaskiya ne to amma yanda abin yake abubuwa ne guda biyu akwai lauyin mahfuz kaga a lauyin mahfuz ɗaya ce akwai na biyu ummul kitab lauyin mahfuz abin da aka rubuta a lauyin mahfuz to za a iya canza shi Allah zai iya canza shi amma abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ko ya sa aka rubuta shi a ummul kitab shi ba a canza shi an gane yadda bambancin abin ko allo alluna ne guda biyu daya ana ce da shi lauyin mahfuz daya kuma ana ce da shi ummul kitab shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya maka a wancan sunan da ka hada shi yamqullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah subhanahu wata'ala yana shafa abin da ya so wa yusbit ya kuma tabbatar da abin da ya so wa inda ummul kitab a wurin sa ne ummul kitab yake to yanzu kaga wannan magana da annabi Ibrahim ya shiga cikin ta to an riga an nuna musu cewa wannan abu ba tabbatacce ne a cikin wancan littafi wanda ake kiransa suna mene ummul kitab saboda haka babu abin da zai iya canza wannan to shikenan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yanzu ya mika wuya an riga an masa bishara yanzu shi kuma zai haihu shi ne muka kawo wancan ayar na jiya wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub tana tsaye sai tai tai dariya tai murmushi kamar da Hausa kace sai ta ce fa sakkat wajha yayin da Allah suratul zariyat kuma ita tana tsaye ne wancan sura wa mar'atuhu qa'imatan fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq a wancan a wancan ayar kuma fa sakkat wajha sai ta mara fuskanta haka sai haka wai irin tsofe tsofe da ni a ce zan haihu shi ne a wancan sun kaji ana cewa kalu a ta'ajabi na min amrillah yanzu kun ga kuna mamaki akan al'amarin Allah wai a ce dan kin tsufa kin kai shekara 80 a ce ba za ki haihu ba ai lamarin Allah ya wuce wannan to yanzu annabi Ibrahim ya mika wuya til an riga an gaya masa Allah ya riga ya hukunta sai ya halakar da su shi ne yanzu Allah subhanahu wataala ya ce ayan gaba
بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين معنى قلنا آية الله سبحانه وتعالى يتي ولما جاءت ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم ولما أن جاءت هو لما جاءت الملائكة إلى رسلنا لوطا في أبيهم يعني أنت ملائكة نزك زوم عن نبو لوطو yanzu sun riga sun bar garin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam sun gangaro sun zo wannan ƙauye din ko wannan garin ko wannan alƙarya din nawa ne na annabi ibrahim alayhi salatu wasalam sai abihi sai ran shi baki wadaka bihim zar'a ya shiga cikin kunshi wa qalu su da suka lura shi ga halin da ya shiga sai suka ce da shi la ta kar ka ji tsoro wala tahzan kar ka yi bakin ciki inna munajjuka wa ahlaka illa ma takar min qabil inna munajjuka mu dinnan da kake gani mu ba mutane bane in shine a wancan ayin da ka karanta inna rusulu rabbika lan yaslu ilayk mu inna inna rusul rabbika lan yusru mu annaba mu malaikun Allah ne ba za su iya riskan ba an gani ko inna mulacuka mu kuma yanzu za mu tseratar da kai wa ahlaka da iyalanka kenan wayannan yara na haka mata guda biyu illam ra'ataka kawai matarka ce ba za mu tseratar da ita ba kanat min al-gadirina tana daga cikin wa'inda Allah ya riga ya hukunta a cikin ummul kitab cewa tana daga cikin wanda za a yi wa azaba wannan matan ita ce ake kiranta da suna wahida ita ake kiranta da suna wahida ita kuma matan annabi nuhu ita ce wa'ila bil'ai wa'ila kai kaga su matan nan guda biyu su ne alkur'ani ya tabbatar mana cewa sun aura annab sun aura annabawan Allah guda biyu amma dukkanin su kuma wutar Allah zai sa su shi Allah subhanahu wataala ya ce wa daraba Allahu matal ladina kafaru imra'at nuh wa imra'at lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين to ita wannan mata ta annabi Musa alaihi salatu wasalam laifinta shine ita ne ke sanar da mutanen gari idan annabin nan yayi baki to ga baki nan sun zo ku zo ku kama su ku zo ku yi lalata da su ku yi luwaɗi da su matan annabi ba wasu malamai suka ce a'a ba haka take yi ba ba faɗa take yi ba wuta za ta kunna to su kuma mutanen garin da zaran sun ga hayaki ya tashi fafafafafafafafa haka to sun san wannan wuta ba ta gici ba ka gani ko kai ka san wutan gici ba za ta ta yin hayaki balbalbal ba haka ba haka har ya tashi ya sama to da sun ga haka to alaman cewa wannan annabin ya yi baki ne to in ko ya yi baki bari su zo shi za ga alkur'ani har ana tattaunawa cewa a cikin ku babu wani babban mutum ne wanda zai iya jin magana cewa kai ga yarana ha'ula'i banati azharu hunna azhar lakum fattaqullaha fala tusuni fi dayfi alaysa minkum rajul rashid cewa ga yarana nan mata wasu malamai suka ce a'a cewa da yayi a wancan suran cewa ga yarana nan mata yana nufin yaran su yara mata yadda suka aura domin a matsayin shi na annabi shi uba ne kowane annabi yana matsayin uba ne ga al'ummarsa saboda haka tun da ya ce yaran da yana nufin wa'annan matan da suka aura su ne yaran nashi ba yaran da ya haifa da cikinsa ba ya ce kuma ai lalata da su aka ga haka ba zai yi ba annabin Allah ba zai taɓa yin wannan ba to shikenan ita wannan matan zai ta rika sanar da su to yanzu azaba ya zo za ta fita ba zai fita ba to wannan ishara ne zuwa ga cewa ke da kike auren malami kar ki je ki saba wa Allah ki tunanin kusancin ki da malami ko shehi ko sheikh zai tsiratar da ke in baki aikin kwarai a'a shi abin da Allah subhanahu wata'ala yake nema wurin bayansa shine a bi shi so da gaba kar a saba masa kaga wannan matan annabi ne tunda ta saba wa Allah subhanahu wata'ala ta bin umarninsa to wuta ta saka kamar yadda da wanda annabin Allah ya haifa ya ƙi bin umarnin Allah shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wuta za mu kai shi yaron wane yaron annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma ai bai imani da annabi nuhu ba kuma haka ba har aka zo aka kera jirgi shi ma yana ganin abin gaban wasan yara ne har ga ruwan ya bilbilo ba ruwa ya cika gari yana kallo yana mata kokari yana yin iyo ne a cikin ruwan annabin Allah ya zo wucewa da jirgin ba ya ce masa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ya bunayyar kan ma'ana ta ce ya kai ɗan ɗana zo ka hau wannan jirgin ruwan nawa kar ka zama cikin wa'anda za a halaka da yake yaran nan Allah subhanahu wata'ala bai sa masa rabauta ba yana ganin abin kamar wasa ne shi ma sai ya ce wai qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma ga wani dutse can baba kana ganin shi shi zan je na hau zai tsira da ni daga wannan halaka ashe ba su sai bane ashe kun fani kumfani kumfan teku ya murda ya murda ya murda sai ya tsororo bar abin da aka ce Allah ya riga ya hukunta a ummul kitab cewa za a halakar da shi in ba haka ba da wancan dutsen da wannan kwale-kwalen wanne ne zai fuskantar da kai ai kwale-kwale saboda zai yi ruwan nan ya iya shanya wannan dutsen tun daga kana gani ya shanya gidaje ya shanya manya-manyan bishiyoyi ashe abu mafi sauki shine ka shiga cikin kwale-kwalen nan amma tun Allah ya ya rubuta a ummul kitab cewa wannan yaron halakar da shi za a yi to babu wani abu wanda zai iya yi yace kana sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma Allah ya ce la asima al-yawma min amrillah wasu malamai suka ce a baban ne ya faɗa maka wannan babu wata matsirata la asima al-yawma min amrillah babu wata matsirata daga wannan al'amarin na Allah fahala bainahum al-maut sai ko igiyar ruwa ya tafi ya je wurin wannan dutsen kuwa ai ko yana zuwa sai ya tarar da ashin kumfa ne fahala bainahum al-maut fa kana min al-mughrabi sai ko igiyar ruwa ta juya ta murda kawai sai ta murda shi me wannan yake nuna mana cewa idan kai dan malami ne karka karka ki bin Allah in ka ki bin Allah ba ruwan Allah da cewa babanka malami ne wuta Allah zai saka karka ce kai malami ne kai da kanka ka saba wa Allah subhanahu wataala shi ma Allah ya kawo kissa akan irin wannan wanda aka ba su tarin ilimi ilimin ne kuma ya halakar da su Allah subhanahu wataala ya ce waslu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin ka tuna ambata musu labarin wannan mutumin da muka bashi tarin ilimi wanda ake kiransa suna bin amurka ba'ura da ya bi san rai ya ki aiki da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi shi ma Allah ya kada shi ka kara duba dukkan sosai Allah ya ce wasu alaihim na ba'a nabi atina wa ayatina fa saka mina fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na Allah ya ce da mun so la rafa'nahu biha da mun dauka shi da wannan ilimin ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه سيدي كسكن تتكن في بصن زوجها واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الناس مثال ذا الله يجعل مثال ذا كمان مثال كريم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينحت أو تترك بحد إن كيت فيها لكري ذا بينك سود حجنا in ma wata da shi ko ina bai yana zaune a gida ba yana zai ko da harshen shi ha ha ha ha Allah shi haka misali zai kaga kenan yaron malami kar ya yin aiki da karatunsa kar ya bin Allah in ya bin Allah dangantakansa ko kusancinsa da da malami ba zai amfana da shi kai da kanka malami kar ka ki bin dokokin Allah kaje kana saba wa Allah in kaje kana saba wa Allah subhanahu wataala to dan uwana halakar da kai za'a wannan ilimin ba zai amfane ka ba sai ya zama to musamman da zai ummi da taurata sun malam yahmiluha ka ma salal himeri haka nan ke matan malami ko matan sheikh ko alaramma a ba ruwan Allah subhanahu wata'ala da wannan in dai kika saba masa ba ruwan Allah kawai mutu zai sa a kai mutum Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ka dai ga abin da ya faru da wannan matan za mu tashi fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya to ga nan lokaci ya riga ya riske mu ana daga mana hannu kuma abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan darasin namu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana shehunanmu da malamanmu gabaki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana Allah ya subhanahu wa ta'ala ya amfana zuri'ansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da amfani da shi wurin shirya da al'umma sauran yan uwa da suke cikaiwa da komowa wurin shiryatar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri media ke namu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri ku da kuka ji wurin kallon da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dukiyan ku albarka ya amfana zuri'an ku innahu wali zalika qadir alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh